الدين فصل إذا كان في أعضاء الوضوء أو غيرها جرح وخاف من غسله بالماء فوات نفسه أو فوات منفعة أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض فإنه يمسه عليه
فصل rabewa bai na mamauta wa ma ya ci insha Allah subhanahu wa ta'ala bayan malam ya tattauna kan abin da ya shafi yin taimama ga bawan Allah musulmi wanda ya nemi ruwa kaura dawon bai ya rasa to kuma zai yi bayani dangane da bawan Allah musulmi wanda ya kamu da rashin lafiya amma ya zamanto wani kaso na gababuwan da ake wanke su a cikin alwala suka kone ko ya zamanto rauni ya samu gababuwan ba zai iya zuba musu ruwa ba to wannan fasali abin da zai tattauna a kai kenan ita idza kana jurhun ana idza wujida jurhun idan aka samu rauni fi a aba'il wudu'i a cikin gababuwa na alwala na bawan Allah musulmi sai ya zamanto bawan Allah musulmi rauni ya same shi a cikin wata gaba daga cikin gababuwan da ake wanke su a cikin alwala ko ake shafar su ya zamanto ko huskar shi takarci ko kan shi wani abu ya bugu mishi ko ya zamanto hannun shi ya tsage da sauransu din au ghairiha ko kuma watatta daga cikin sauran jikinsa ma'ana watar gababuwa na alwala su ne gababuwan da ya zamanto ba a wanke su a cikin alwala ba a taba su a cikin alwala irin in ya zamanto a kafadar shi akwai rauni ko a cikinsa akwai rauni ko a ko a bayan shi akwai rauni ko a cinyarsa akwai rauni wannan duka waɗannan guraren ba a taba su a cikin alwala wa khafa fawata nafsihi min ghaslihi bil ma'i sai ya zamanto yana jin tsoron ya ji tsoron hallakar kanshi min ghaslihi bil ma'i idan ya ce zai wanke wannan rauni da ruwa misali a hannun shi ne raunin yake idan ya ce zai wanke wannan hannun a cikin alwala to wannan zai iya sawa ruwa idan ya zubi cikin wannan rauni ya sa shi rau hale baya zuwa ga hallakar kanshi aufawa ta manfa'atin ko kuma ya ji tsoron hallakar wani abin amfani ya ji tsoron idan ya ce ya zuba wa wannan raunin da yake hannun shi ruwa to zai iya bayarwa wannan hannun nashi ya zama to ya shanye ya koma kambale ya daina aiki mun gane da kyau au ziyadata maradin ko kuma ya zama to ya ji tsoron daɗuwar rashin lafiya ba ya da lafiya dama mutumin da yake cikin rashin lafiya ta rauninnika da sauransu ai ba ya da lafiya to sai yake jin tsoron idan ya ce zai dinga yin alwala zai dinga zuba wannan raunin ruwa to rashin lafiyar zai karu in da gurbin dan kaɗan ne to zai raka washewa ya raka washe ya zama to dan ɓareren guri da ɗan ƙarami ne amma kuma yana girma yana girma saboda ruwan da yake shiga shi yana ci yana sha shi ma yana ƙara girma auta akhura bur'in ko kuma ya zama to ya ji tsoron jinkirin warkewa raunin inda a ce ba zai zuba mai ruwa ba cikin kwana sha biyar zai iya warkewa to amma in yana zuba mashi ruwa to shi ba zai ƙara girma ba amma shi kuma zai samu jinkiri wajen warkewa zai ƙara kwana goma a gaba zai zama ya yi kwana ashirin da biyar bai warke ba amma aka ce mishi yanda baya da kamjiki wannan raunin in zai bi shi a hankali baya zuba mashi ruwa ya yi haƙuri nan da sati biyun allah da kawai sai dai gurbi sai dai taban amma dai ba zancen raunin ba to sai yin haƙuri shine ya yi wanka da safe ya wanka da rana ya wanka da dare lokacin alwallaya da sauransu komai da komai ɗahakon ashirin da biyar amma rauni yana nan irin yadda yake ajiya irin yadda yake a satin ba irin yadda yake a sati biyu da suka wuce yana nan shi bai karu ba shi bai ragu ba ba awa ba taɓa zaka au hudutsa maradin ko kuma ya ji tsoron faruwar rashin lafiya idan ya ce zai yi amfani da ruwa ya zuba wannan gurin zai iya zuba mai kaluluwa ya janyo mai yayi rashin lafiya mun gane da kyau in ya zama to raunin in a haka ne ka bar shi to za ka ci gaba da uzurrukan ka ka tafi masallaci ka je ka ziyara ka karanta alkur'ani baka da matsala amma in ya zamanto in ka zuba ruwa wannan zai iya janya maka ya zuba maka masassara a jiki saboda gaba ɗaya tal idan ta kamu da rashin lafiya ko to gangan jikin gabaki ɗaya shine ya kamu ba wannan gabar ɗaya ba saboda in ba za ka tafi gona ba saboda rashin lafiyar nan ba za a ce ba hannun kaɗai za ka ajiye a gida ka tafi gona da sauran gababuwan za a ce kawai ka zauna a gida saboda kai baka da lafiya ina wani za a ce baya da lafiya saboda gababuwan da gabaki ɗaya za su taya shi ne alhini za su taya wannan gabar alhini haka ma'aiki ya faɗa to haka ya kamata a ce yan uwa musulmai gabaki ɗaya sun kasance maza Allah ya ce matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim ka matsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma wato hadisin annu'man ibn bashir wanda yana cikin littafin bukhari yana cikin muslim na'am fa innahu yamsahu alai to shehu yace to hakika wato wannan mutumin yana yin shafa akan gurin da yake da rashin lafiyar ko da gurin da ake wanke shi ne in hannu ne ai wanke shi ake a cikin alwala ko to in aka ce a zuba mai ruwa zai iya janyo mai matsala to yanzu farilla ta wanke shi ta tashi ta koma shafa mun gane da kyau saboda addini na musulunci la yukallifullahu nafsan illa wusa'aha wa ma ja'ala alaykum fid dini min haraj inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce bu'istu bil hanifiyyati samha da waɗansu daga cikin hadisai wanda suke nuni akan abin da ya shafi sauƙin shari'a ta musulunci ƙa'idatu shari'ati tasiru fi kulli amrin na bahu ta'siru haka al-imamu sa'di ya faɗa ko na'am فإن لم يستطع المسح عليه مسح على الجبيرة وهي الدواء الذي يجعل عليه to shikenan malam yace fa illam yastati almasaha alaihi idan ya zamanto baya da iko akan yayi shafa akan wannan rauni dan dan raunin ba zai iya shafar shi ba saboda kalubale ne a gare shi ya taba wannan raunin zai iya sa mai zogi to yanzu yanda zai masaha alal jabira to sai yayi shafa akan maganin da aka diga aka zuba a cikin wannan rami na raunin wannan sai ya shafa a kai ba sai an kalkaɗe maganin ba a maganin da ya rufe wannan raunin sai ya shafa a kai shi asalin jabira shine wato kararuwa wanda ake yin amfani da su wajen ɗora mutumin da ya kari shine ake ce da shi jabira jam'insa aljaba'ir to amma akwai gurin da suke zawa ana nufin wato magani wanda za a zuba a kan launi da aka yi ana ce mai aljabira kamar yadda aka yi amfani da shi ana amma asalin aljabira shine icce ko kara wanda ake hadawa wanda za ake dora kare in mutum ya kare in a hannu ne wannan kararuwan da za a hada wannan shine ake ce da su aljabair mun gane da kyau yawwara to shine ya ce wahiyar dawa'u don ya maka bayani a nan kada ka fahimci aljabira a nan yana nufin wacan kararuwa na ɗori da aka yi wa mutum sai ce shi ne magani allazi yuj'alu alaihi wanda ake zubawa akan wannan rauni din to sai ya shafa akan shi na'am fa in lam yastad'i masaha alaiha masaha ala al-isabati walau ala az-za'idi ghayr al-muqabili lil-julhi ka fasadin malam yace fa in lam na'am wa imamatin khifa bi naz'iha shikenan fa'in lam yastati'il masha alaiha idan ya zamanto shi wannan bawan Allah musulmi wanda ya kamu da rashin lafiya ta rauni ba ya da iko akan ya yi shafa akan maganin da aka zuba akan rauni din saboda imma an suturce wannan magani din da aka zuba da aka je aka ce mishi aka ce to wannan raunin na ha ramin nan da yi sai an cike shi da magani sai ka siyo kaza ka siyo kaza ka siyo kaza ya je shi ya siyo aka ciki tak gurin ya hayo aka ce tunan aka bar maka aka bar shi a haka kana yawo zubiya maganin zai rakai dole sai an ɗarma bandeji a gurin an rufe shi mun gane da kyau tunan sai aka kawo bandeji aka rufe shi to shine ce idan ba da iko akan yayi shafa akan wannan magani da aka zuba akan rauni to masa alal isaba to sai ya yi shafa a kan kyalle wanda shine bandeji wanda aka ɗaure wannan rauni ɗin da shi tare da maganin walau ala za'id ya ce to wannan halaccin shafa akan bandeji ko da akan wanda ya daɗi ne ko da akan wanda ya daɗi ne akan na farko yanzu misalin aka zo mutum ya yi rauni in za a ɗaura mai bandeji guda ɗaya ake kawo ɗauri ɗaya ake ko ko a ana laulaya ne laulaya ake ko to in ya zo shi yana alwala ba za a ce ba sai ya warware ya warware ya zo kan ɗauri na farko wanda daga wannan tufafin da yake na bandejin nan kawai sai jikin shi dandasa zai yi shafa a kai shi ko da laulayawa goma a kai to na saman kawai zai shafa komai shakon shi eh zai shafe shi sannan kuma da yace ghairil muqabil lil jurhi wanda ba shi bane yadda buranci rauni din da walau ala zaid da ghairil muqabil lil jurhi malamai suna mishi tafsiri guda biyu wannan tafsiri ne daya tafsiri na biyu shine idan ya zama to mutum raunin da aka mishi nan ne iyakacin shi kadai za a ga cewa bandejin hannun zai iya kawa zai iya kawa hannun mun gane da kyau shi kuma raunin dan kadan ne amma gurin da aka sa bandeji yana da yawa ba iyakar raunin bane kadai aka dora bandeji ko to yanzu na ci wannan in zaka wannan in wanke shi zaka yana ai ba shi da matsala shi ko to amma saboda an sa bandeji ba za a ce ba sai ka tasa wannan gurin duka gabaki ɗaya shi ka wanke shi saboda wanke shi za ka ba shi da matsala a gabaki ɗaya ko da bandejin ba gurin da inda raunin ba ne kaɗai yake kai ya rufe ko da guri da yawa ne iyakan wannan bandejin kawai shafa za ka yi a kai shi ba sai ka ɗage shi ba gabaki ɗaya mun gane da kyau yawwara ka fasdin wato wajen abin da ya shafi halacci halaccin shafa akan bandeji wanda aka rufe rauni da shi ya ce kaman sabon jiri sabon jiri idan aka ce alfasdu shine shaushawa da za a yi wa mutum amma ba ta biya dai ba ta rashin lafiya irin mutumin da ya zama ko yana yawan barci ko yana ciwon kai da sauransu a ce akwai tsohon jini a kan shi sai an ɗan tsatsarta mai nan to idan aka tsatsaga nan jini ya fita to saboda a lokacin zafi aka ce a bar shi haka nan zai iya yiwuwa ya samu matsala shikenan aka sa magani sai a ce to a ɗarme shi da bandeji to yanzu idan aka ɗarme wannan maganin da bandeji to in ya zo shi zai wanke fuskar shi ba zai ɗaje gurin ba kawai shafa zai akan wannan kingulan ko da halgoshin shi aka rufe duka da kyau mun gane da kyau ya ce wa imamacin da kuma rawani wanda khifa bi naziha wanda aka ji tsoron samun matsala da cire shi idan ya zama to yanzu mutum an sa mai rawani amma ba rawani na limanci ba akwai rawani na farin ciki akwai kuma rawani na na rashin lafiya to wannan yana magana akan rawani na rashin lafiya ko wanda za a ga yanzu misali wani dan balon za a ga yayi an mishi rawani shi kuma ana cikin balo ne wani kwaco shi a goshi da aka kai aka sha wa mishi magani da karshe da aka mishi rauni aka kewaye kan dama ba shi ba ne raunin aka kewaye kan da tsin fari daga can nesa in ka tsinka shi za a gan shi da rauni amma shi ku raunin ba na tayi daɗi ba ne ba na limanci ba ne mun gane to shi ma yanzu wannan in ya zo shi in zai yi shafar kan shi wannan kan wannan bandeji din kawai shi zai shafa ba zai ce ba sai ya tuje wannan raunin na'am
ويشترط في المسح المذكور أن يكون جل جسده صحيحا أو جريحا ولا يتضرر إذا غسل الصحيحة
ويشترط an sharɗanta filmasihil mazkur a cikin shafar nan da aka ambata wanda aka ce mutum ya yi shafa akan rauni ko akan magani ko akan bandeji to an sharɗanta an ya kuna jullu jasadihi sahihan ya zamanto yawancin jikinsa ga baki ɗaya jullu jasadihi aktsaru jasadihi mafi yawan jikinsa ya zamanto sahihan lafiyayye ne idan aka auna raunin nasa da kuma sauran jikin shi bai wuce raunin ya ɗauki kashi ɗaya cikin goma sauran jikin shi ba ya zamanto kashi tara cikin goma jikin shi duka lafiyan shi kalau wannan kashi ɗayan shine yake da rauni to yanzu a wannan lokacin sai ya shafa a kai au jarihan ko kuma an ya kuna jullu jasadihi jarihan ko kuma ya zamanto mafi kaso cikin mafi- kaso mafi tsoka na jikin shi ya zamanto mai rauni ne a ce kashi bakwai cikin goma na jikinsa gabaki ɗaya mai rauni ne to amma kuma wala ya tafarraru idza gasala sahiha wannan mai rauni din ba zai cutu ba idan ya wanke gabar da take da lafiya in ya zamanto yanzu fuskar mutum ita kaɗai ce take da lafiya amma hannayen shi kuraje sun yi cafkar sun cafke hannayen hakanan kafafuwan su ma sun cafke kan shi shi ma gashi da waɗansu dai abubuwa irin su kora da sauransu ga baki daidai yadda yadda dai almajiri yake fuska ce kaɗai take da lafiya yanzu kuma zai yi alwala hannu ba za a zuba mai ruwa ba kafa ba za a zuba mata ruwa ba za a wanke ta ba to amma kuma huska zai iya wanke ta to yanzu sai ya wanke huskar da yake da iko akan ya wanke ta shi kuma sauran sai ya shafa a kansu tunda yanzu jullu a ba'i wudu'ihi jarihun mun gane da kyau yawancin gababuwan da yake wanke su a cikin alwala yanzu masu rauni ne to yanzu ya gasilu as-sahiha wa yamsahu al-akharin idza kana la yatadarraru bi ghasli sahih mun gane da kyau na'am فإن كان يتضرر بغسل صحيح أو كان صحيح قليلا جدا كأن لم يبقى إلا يد أو رجل فإنه لا يغسل الصحيح ولا يمسه على الجريه بل ينتقل إلى التيمم to shikenan fa in kana yatadarraru bi ghasli sahih idan ya zamanto wannan gababuwan da suke da rauni za su iya cutuwa cuta za ta iya afkar musu saboda ya wanke mai lafiyar au kana sahihu qalilan jiddan ko kuma gabar da take da lafiyar a jikinsa kaɗan ne kwarai idan aka haɗa shi da gababuwan da ba su da lafiya ka allam ya baka illa yadu kamar dai a ce ga baki ɗaya jikin shi ba ya da lafiya ko ina baya bukata a zuba mai ruwa in banda hannu guda ɗaya hannunsa guda ɗaya tal shi ne yake da lafiyar da zaka iya wanke shi amma sauran in aka ce ma ka zuba mai ruwa kai ma zaka ji tausayin shi ba za ka zuba mai ruwa ba auri julun ko kuma kafa ce guda ɗaya tal sauran jikin shi ga baki ɗaya imma saboda wata gobara ce da aka yi ya kone iya hannunsa ne kaɗai bai babbake ba ko iya kafarsa ce kaɗai bata babbake ba to yanzu a wannan lokacin fa inna hula ya gusulu sahiha wala ya musahu al jarih ba zai wanke ba mai lafiyar saboda mai lafiyar kana dalilan al dalilu la yuqamu alayhi a nadir kamar da mun yi magamin shayin magana akan cewa al hukm lil aghlabiyya la lin nadir yanzu tunda al dalilu huwa sahihu wa kadhalika al jarih yatadarraru idha wusila sahih to fa yatruku al ghasla sai ya bar wankewa din hakanan kuma wala yamsahu alal jarihi shine ba zai shafa ba kuma akan mai rauni din yanzu wanda zai yi ya ciro daga farilla ta alwalla baliyan tabilu ila tayammu bari dai yana curuwa ne zuwa ga taimama yanzu sai ya bar alwalla ga baki ɗayanta yanzu wannan farillarsa shine zai yi taimama ko in zai yi ibada mun gane da kyau mun gane da kyau idan ya zamanto mutum ta'azzara alaihi an yasta'dim an yasta'mil al-ma'a ya fuskara a gare shi ya amfani da ruwa saboda wani tsanani da yake tattare da shi to za a diba a ga illar tasa idan har illar mai tsanani ce ta yanda idan ya ce zai yi amfani da ruwa zai iya janyo mai matsala to ba za ka ba shi fatawar cewa ya yi amfani da ruwa ba saboda addini na musulunci a kullum iya abin da yake kallo shine ifa'al mastata'ata ka aikata abin da za ka iya ba abin da wane ya aikata ba shi zan aikata a addini a mumkin ma fa'alahu anta tasadu anta kuma bi wa mumkin ma kana ma kama bi abadan la tasadu anta kuma bi to tusawwi nafsaka bihi hadha shay'un ghayru mashru'in daidaita kanka da wani a addini na musulunci wannan bai dace ba wani zai aikata abu ya zauna lafiya amma wani in ya aikata ba zai zauna lafiya ba wani zai iya tsayawa ya karanta izu biyu a tsaye tir da tajwidi yana sallah amma wani in yayi ko to a gobe ma ba zai tashi ba saboda ga baki daya ya kashe kawahuwan nashi sai ka iya in sumuni za ka iya ka ɗauki sumuni in rubu za ka iya ka ɗauki rubu ka ɗauki izu biyu wannan sai wanda ya kwan biyu yana yi to na za ga ya iya zai iya yin izu goma da tajwidi da kuma iya a tsaye manzana salama izu goma yake a tsaye kuma karatu kira a murattala yake to amma yanzu kai ka jarraba ko izu goma za ka yi da garje za ga cewa wani ina ga wallahi ko izu biyu aka yi da garje ko za ga ya cutu to balantana izu goma to haka shi yasa Allah ta'ala ce fattaqullaha mastata'tu wajen abin da ya shafi annahyu manzala ya ce ma na haitukum an fajtanibu amma ma amartukum bi fa'atu min mastata'tu abin da nace kada ku yi to ku nisance shi amma abin da na umarce ku da ku aikata to ku aikata gwalgwadon ikon mun gane da kyau na'am وإذا تعذر مسح الجريح بحيث لا يمكن وضع شيء عليه ولا ملاقاته بالماء فإن كان في موضع التيمم ولا يمكن مسحه أيضا بالتراب تركه بلا مسح ولا غسل وغسل ما سواه
وإذا تعذر مسح الجريح idan ya zamanto shafar gabar da take da rauni din ya faskara ba zai iya yiwuwa ba bi haithu la yumkinu wad'u shay'in alayhi ta yadda ba zai iya yiwuwa ba a dora komai a saman wannan rauni din ya auna ya ga cewa wannan rauni nashi ba wai a shafe shi ba in ka shafe shi susa ce kamar zai karu ne wala mulaqatuhu bil ba'i kuma ba zai iya yiwuwa ba a hada shi da ruwa saboda gurin raunin ba na ruwa bane baya bukatar ruwa to fa in kana fi mawdi'i tayammum idan ya kasance a guri ne wanda ake shafarsa a cikin taimama fuska ce ko hannaye ne zuwa tafuffuka zuwa gwiwa zuwa wato a mabambaral hannu wala yumkinu masuhu aidan biturabi sannan kuma hallo ba zai iya yiwa ya shafe shi da ƙasa ba shi ta ko ina ka zo mai kafa a rufe take ba zai baka damar ka taba shi ba to tarakahu bila masihin wala ghasilin sai ya bar shi ba tare da ya shafe shi ba ba tare da ya wanke shi ba ko da a huska yake shi kenan yanzu in zai yi taimama kawai idan ya yi niyya ba zai shafa huskar ba kawai hannaye zai shafa kare shi kenan sai ya sallar shi saboda gurin da ake shafa din bai ba da damar a shafe shi ba kuma kana shafa susa ce kamar ka kara wa kanka rauni shi kuma la darara wa la dirara eh kada ka cutar da kanka sannan kuma addini bai baka damar ka cutar da wani ba kamar yadda bai baiwa wani damar ya cuce ka ba mun gane wala ghusl ba tare da ya shafe shi ba ba tare da ya wanke shi ba wa ghusl ma siwahu sai ya wanke abin da yake wani sani in ya zama to kenan cikin gababuwan nasa guri ɗaya ne yake da matsalan kuma ba zai iya yiwa a shafe shi ba ba zai iya yiwa a wanke shi ba to yanzu sai ya wanke gurin da yake mai lafiyar ne matukar dai shi wannan mara lafiyar ba zai cutu ba نعم فإن لم يكن في أعضاء التيمم فإنه يغسل الصحيح ويتيمم على الجريه على أحد الأقوال الأربعة شيكنا وإن لم يكن في أعضاء التيمم to idan ya zamanto wannan gabar da ya zamanto tana da rashin lafiya ba a cikin gababuwan da ake shafar su bane a taimama irin a kafa ne ko a ka ne kaga yana gani a cikin tema ba babu shafar kai a cikin tema babu shafar kafafuwa a cikin temama babu shafar kunne mun gane da kyau to fa inda hu yaghsilu sahiha hakika yana wankewa lafiyayyen ko da ke taimama insha Allah za mu karanta ta cikin bulugul maram yau insha Allah ta'ala yana yin shafa akan lafiyayye din wa yatayammamu alal jarihi sai yayi shafa yana yin yana wankewa lafiyayye din sai ya yi shafa ya yi taimama a kan mai rauni din wa ya taimama aljare sai ya yi taimama a kan mai rauni din ala ahadil aqwalil arba a kan ɗaya daga cikin maganganu guda hudu cikin mazhabar al-imamu malik wato a malikiya akwai maganganu guda hudu akan shi wannan mutumin wanda ya zama haka ne halinsa gashi yana da kwai rauni a jikinsa sannan kuma wani kaso nashi yana da lafiya sai kuma ya zama to inda yake da raunin ba gurin da ake shafarsa ba ne a cikin taimama to idan zai yi alwalla ga yanda zai mishi shine sai ya bar shi bila masin wala basilin mun gane da kyau inda ya zama to lamikin mulaqatuhu bil ma'i sannan kuma ta'azzara masuhu ba zai iya a hada shi da ruwa ba ba zai iya yiwa a shafe shi ba wannan sakaba ghasluhu wa tayammumuhu wanke shi da shafar shi da ya mai taimama duka ya sauka da kan bawan Allah musulmi to yanzu idan ya kasance a cikin gababuwan da ake yi musu taimama ne a huska ne ko a hannu ne mun gane to yanzu sai ya wanke mai lafiyar shi kuma wanda ba ya da lafiyar sai ya mai taimama wannan ita ce ɗaya daga cikin maganganu guda hudu wanda al'imam abdulrahman ibn muhammad ibn askari da maliki bagdadi cikin littafin sana irshadu salik ya kawo wata magana ciki sai kuma idan muka je cikin littafin asalul madari shi ma ya ɗanyi bayani akan abin da ya shafi waɗannan huskokin da kuma wato waɗansu daga cikin littattafai na malikiya na'am
فإذا مسها على الجبيرة ثم نزعها لدواء أو غيره أو سقطت بنفسها بطل المسح عليها وإذا ردها فلا بد من المسح ثانيا وإذا مسها على الجبيرة idan ya shafa akan maganin da ya zuba a saman raunin shi sai ya shafa a kai kamar yadda muka yi bayani a ɗazuko halaccin shafa akan magani in ya zamanto layunkin an yamsaha alal jarih an yi an yamsa alal jurhi ba zai iya yiwa ya shafa a kan raunin ba to ya juzo an yamsa alal jabira ya halitta ya shafa a kan wannan magani to idan ya shafa a kan maganin da aka zuba a cikin wannan rauni sun mana za a hali da wa'il sannan kuma sai ya tuje wannan maganin da ya sa a cikin raunin ya je shi mai za a mai fasima da wa'in saboda sawa wani maganin sabo wadda dama ita ce fasima ko an kwambi an zuba magani a guri an mai fasima an ce to je ka nan da kwana uku ka dawo idan ya dawo kuma in an ga cewa guri yana buƙatar a sake sabuwar fasima hallo sai a sake sai a tuɓe wannan maganin da aka yi na shekaran jiya wancan sai a zuba wani to idan ya zama to yayi alwala ne sai ya ce bari ya tafi wajen likita ya mai fasima da ya je sai aka tuɓe wancan maganin da ya shafa akan nashi lidawa'in saboda sanya wani magani sabo au ghairihi ko kuma da aka je aka bude sai a ga cewa kai wannan launin ma ya ma warki ba sai an sake yin wata fasima ba kawai aka dan shashafa mishi dai wani abu wani alkul da sauransu aka ce tafi Allah ba da lafiya mun gane to fala budda min almasi thaniya ba makawa dole sai yayi shafa karo na biyu dole ne sai yayi shafa karo na biyu yanzu in sabon maganin aka sa ana gama sawa wannan sabon magani in a gurin likitan akwai ruwa ce ya bashi ya shahi gurin dan alwalarsa ta zama to kamila mun gane da kyau saboda an ɗauke mai wani kaso wanda ya shafa a kan shi na alwalarsa yanzu alwalarsa kanat na kisata aw saqaqat bi nafsiha ko kuma ita da kanta ce ta tuje an zuba mai magani kawai ya zo shi yana tafiya kawai sai ya ga gabaki ɗaya ma gurin ya ɗage ya zube maganin da kanshi ne ya zube amma saboda ya samu lafiya irin gurin da yake da rauni ga cewa idan ya warke ya dan yi kambar to ko da baka taba ba daga karshe dai faduwa zai mun gane to in sai ta fadi da kanta babbar almasu alaiha shafar da yayi a kanta yanzu ya baci yanzu sai ya sake yin shafa kuma imma akan raunin zallashi imma akan sabon maganin da za a zuba na'am wa idza raddaha to idan ya mayar da magani sabo fala budda min almasi thaniya to ba makawa dole ya sake yin shafa karo na biyu a to wannan kowanne abinda za mu kalla shi ne in istaghna anid dawa'i to yanzu yamsahu alal makan idan ya zamanto ya wadatu daga zuba magani gurin ya warke to yanzu gurin da yake da launin shi zai shafa a kan shi idan ya zamanto lam yastaghni bihi bai wadatu ba da maganin to yanzu sai ya zuba wani to idan ya zuba wani kuma masaha alad dawai sai ya shafa a kan shi na'am abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha